الرحيم فذا يوالي خمس مرتين sai ko rage surutu da Allah فيها وفي سادسة maganganun ku suna مسجدين shiga cikin rakonin inda وكل ما مثلها كهادية عشرتها فالعشر فيها بادية وهكذا الحكم لما بينهما وقيل بل ست لذا كنتما bai za kan
تما tani نعم بذا كنتمي da dai tama din yayi bar shi haka كذا بترك المجهولتين يعلم أو يشك من يومين أو لا فتكفي الخمس والبداء بصبحها وتختم العشاء ومن يكون تارك اثنتين قين سام مطلق اليومين لا يدري سابقة صلاهما ثم أعاد المبتدأة منهما mubtadata minhuma نعم مبتدأة منهما ثم مع الشك بقصر ما قصر أعاد إسر حض- إسر حضرية سفر وفي ثلاث طبعا كذلك في أربع ثلاث عشرة لقاه إحدى وعشرين لخمس هكذا في ستها وسبعها وما هذا ضابطه أن تضرب المنسي في أقل بالواحد منه فيفي
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آي. yau shida ga watan safar hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ah, shekara na da dubu daya da dari hudu da arba'in da biyu wanda ya daidai da ashirin da hudu ga watan tara miladiyar haihuwar annabi isa da maryam shekara na da dubu biyu da ashirin za mu ci gaba da karatu a cikin wannan littafi mai albarka mai suna bau'ul musalli wallafar babban malami shaikhu al'allamatu ah, al'ustazu al-bahar allamatu sudan abdullahi bin muhammad bin fodi rahimahullahu ta'ala Ah, wanda kuma shine darasi na nawa wanda shine darasi na shida insha Allahu ta'ala da muke bayani akan abin da ya shafi ƙaba'ul fawa'id wanda shine babi na farko daga cikin babuka guda biyu da littafin ya kunsa wanda muna fatar yau Allah ta'ala ya taimake mu mu samu kammala wannan babi wani sati kuma sai mu fada babi na biyu Ah, to akwai wayanda ke sauraren karatun a waje wasu kusan ma mutum biyu ne suka bugo waya cewa a ƙara yi musu bayani akan baiti na 48 da na 49 sun saurara sun ga su kamar sun gane kuma kawai ba su gane ba inda mala yake cewa musanniyan bisani ilman siyi misali su wa rabi'in jari dabitu za ko إن زاد في المنسي واحدة تزاد في المقضي abinda mala yake nufi a kan baiti na farko musanniyan lisaniyar mansi shine wato ta fuskar lissafi inda dama ana magana ne akan salloli guda biyu da ta ɗai da ta uku ko da ta ɗai da ta hudu ko da ta ɗai da ta biyar ila akhiri shi ne mala yake cewa ta fuskar lissafin wato za ka bayanta a ita ta farkon da mai bi mata sai ta zamo ta biyu gare ta ta fuskar ranko ba ta fuskar tartibi ba kama azhar kaga ta uku ɗinta ita ce magariba ko yawwa amma a tartibi ba haka bane abin nan a tartibi ba haka bane haka ne kai a tartibi amma kuma a ramawa to kaga isha ita ce ta uku ɗinta ta uku ɗinta to amma in lissafi za a yi a ga magariba ta ce ta uku to amma kuma in ka yi azahar ɗin kuma ka yi isha'i kaga sallah bi ka yi sallah bi ka yi to haka in ta ɗai ce da ta hudu haka dai al'amarin yake ba wani bambanci akwai ba kamar asuba da ta hudu ɗinta ne ne ta hudu ɗinta magarib ko isha isha ita ce ta walilinta magariba ta uku ce to haka in kai asuba din kai kai isha din kaga dai biyu kai sawa'un kai at-taslisu ko kai at-tarbi'u ko kai at-takhmis ko at-tadsis duka dai zaka gare biyu ne shine ma'anar musanniyan bisani ilmansi shine abinda malam yake nufi don karka ɗauka ka je tunda an ce sallah biyu ne sai ka ɗauka da ita da mai bi mata eh kamar asuba kaga mai bi mata azhar hmm? to ba wannan ake nufi ba haka nan azhar mai bi mata la'asa ta fuskar lisafi da tartibi ita ce ta biyu to amma a wannan babi na rama salloli la'asar ta uku ɗinta ita ce magariba ta hudu ɗinta isha'i to in ka yi su shi kenan kayi abin da ake kira tasniya shine kai abu kuma ka biyo da wani daga baya shine musanna an gane to shine abin da malai yake nufi min salisin ne daga ta ɗaya ne da ta uku ko ko min salisin wa rabi'in jaliyin haka dai abin da yake bayyana almuhimmi dai ka ɗauka dai sallah biyu ne to abin da yasa kuma aka ce kai wancan tartibin da aka ambata saboda ana magana bara'atu zimma ne kare zan kayi wasu ba kai wasu ba kuma ya zan waɗannan da ka bari su ne a haƙƙin ka yi su su ake bin ka su ne ba shi to yace amma abin da zai taimake ka game da wannan tunda haraka ce ta lissafi haraka ce ta hisab to sai ka maka ka'ida wanda wannan ka'ida ita za ta taimake ka ka iya gane wannan lissafi duk sanda aka bi ka sallah ko da da ta ɗai da ta goma ce ko da ta ɗai da ta ashirin da ɗai ce to hawaye dai kaga dai sallah biyu ne zama an samu goma ko sallah kaza sun shiga tsakiya wannan la'atibara ne saboda ba su ake magana ba ba su ne hakikanin rankon ba to shi ne ce in za da filman siyi wahidatun duk sanda sallah kwaya ɗaya ta ƙaru akan wadda aka manta sai aka samu wata wadda ita ba ba manta ta aka yi ba ba ta cikin ƙaza'i ta ƙaru tutuza da fil maƙali haka za a ƙara guda in ka ce misali ta ɗaya da ta uku to kawo guda ce za ta shiga tsakaninsu eh ma'ana sai ka ƙetare guda sai ka koma ga wata ta uku kenan in kuma ta ɗaya ce da ta hudu to an samu sai ka hawayo ka sake ƙara guda sun zama sallah biyu suka raba kenan tsakaninsu haka ita ɗaya ce da ta biyar to za ka sake ƙara kuma sallah guda sun zama sallah uku a tsakaninsu to shine abin da yake nufi tuzadu fil maqadi shine abin da formula din shi ma da yake nufi to amfanin ka maka wannan wannan zai taimake ka na kiyaye abin da ake bin ka amma duka wannan ana magana in baka san sallolin ba amma dai kana da yaƙinin sallah biyu ake biyar ka to za mu ci gaba da bayani insha Allahu sai a yi ƙoƙari a yi kyakkyawan sauraro da kuma fahimta a baiti na hamsin da ɗaya shi ka zayi walil hamsa marrataini fi hawa fi sadisatin nisiyaini to kaza mala ya ce haka hukuncin yake iwali zai jeranta alhamsa salloli guda biyar marrace ne har sau biyu biyar sau biyu goma kenan ma'ana sallah goma zai fiha akan ita wannan matsala da ake magana ta rama sallah wato sallah ta ɗaya wa fi sadisati da kuma ta shida tunda an yi ta ɗaya da ta uku an yi ta ɗaya da ta hudu an yi ta ɗaya da ta biyar yanzu abin da ya rage mana ta ɗaya da ta shida duk sanda aka bi ka sallah ta ɗaya da ta shida in har baka fahimci karatun baya ba to ba za ka gane wannan ba a tunda an bi ka yanzu ta ɗaya da ta shida to yanzu adadin sallolin kuma ya karu adadin sallolin ya karu shi ne abin da yake magana to yin sallah goma a zakai misali ka yi asuba ka yi azahar ka yi la'asar ka yi magariba ka yi isha'i biyar kenan sannan ka sake yin asuba ka sake yin azahar ka sake yin la'asar ka sake yin magariba ka sake yin isha sallah goma kenan sun kammala to wannan shine zaka samu tartibi an samu tartibi ya samu saboda haka in asuba ce misali a farko aka bi ka ita ce ta farko da ta shidda dinta wacce ce ta shidda dinta azhar ta gobe kama azhar din shi abin nan asuba din shekaran je aka bi ka da kuma azhar ta yau kila haka tsarin yake to tartibi ya samu in kuma la'asar ce da ta shidda dinta wacce ce ta shidda dinta to shi ba dai an samu tartibi in ma magariba ce da ta shida sha'i tawon hake yini na biyu to shi ba dai tartibi ya samu tartibi ya samu in kuma isha'i ce da ta shidda dinta asuba shi ba dai tartibi ya samu to wannan shine abin da yake magana to in kai sallolin goma duka a wannan fuskokin to zaka ga an samu bara'atul zimma eh bara'at zimmatuka kuma in ba sallah goma kai ba to ba yadda za a yi ba yadda za a yi tunda duka iya adadin salloli a yini salloli biyar ne salloli salloli biyar ne tunda salloli biyar ne yanzu akwai wata sallah ta wani yinin daban yini na farko sannan ga wata kuma a wani yini na biyu to yanzu goman za ka yi shi ne za a samu tartibi kamar yadda aka samu kamar yadda aka bada misali eh saboda haka sai a nan ana son mutum ya fara da asuba din yi asuba ya har zuwa isha ya sake maimaitawa sai a samu sai a samu goma kenan to wannan shine abin da yake nufi kaza yuwalil khamsa marrataini ko fiha wa fi sadisatin nisiyaini to shine abin da yake fada kun fai muna kuskure wajen lissafinku wani na ce asuba ta shida din ta azhar kai ka rike ta wani asuba irin da ita ce ta shida saboda haka asuba asuba din yau ko asuba din jiya to ta shida dinta shi da asuba din yau an gani irin wannan sallar amma in ka shiga azhar to an kai ta bakwai kenan sadaka a zahar ɗin jiya ta shida ɗinta a zahar ɗin yau la'asar ɗin jiya ta shida ɗinta la'asar ɗin yau magaraba ɗin jiya magaraba ɗin yau ita ce ta shida ɗinta isha'i ɗin jiya isha'i ɗin yau ita ce ta shida ɗinta asuba ɗin jiya asuba ɗin yau ita ce ta wannan saboda haka sai a kula da wannan saboda haka sallar iri biyu ɗaya ne fil isim kawai matsala abin da ya raba shine yini yini ya bambanta eh ita wannan sifa to za ka ga sallolin duka iri ɗaya ne to kaga idan asuba ɗin shekaran jiya ce da ta yau tartibi ya samu idan azahar ɗin shekaran jiya ce da ta yau a jiya kai asuba ɗin jiya da ta yau tartibi ya samu in azahar ɗin jiya ce da ta yau shi ba tartibi ya samu illa asar ɗin jiya ce da ta yau shi ba tartibi ya samu in magariba din zai ce da tayo shi ba tartibi ya samu in isha din zai ce da tayo shi ba tartibi shi ba tartibi ya samu to wannan shine haka yan asuba din zai ce da tayo shi ma tartibi ya samu to shi yasa aka ce yayi a yayi goma to kame a jeho magana da Allah a dinga tsaya a yi nazari don ka a fada cikin kuskure inda da an kauce ma formula lissafi ne to ka yi ɓanna da tsaya ka yi tunani kamun ka wa kullu ma ma salaha ka hadiya asharatiha fal ashru fihi badiya to ka sani haka ka'idan yake duk sanda aka samu sallah da wata irin ta to haka dai hukunci yake sallah goma za a yi ba samu wani ƙari ba shi ne ba da misali ce ka hadiya a sharatiya kamar inda aka samu ta ɗai da ta wato sha ɗaya ɗinta eh kamar asuba ɗin shekaran jiya da ta yau ta yau ɗin yau ita ce ta sha ɗaya ɗinta hakanan azahar ɗin shekaran jiya ta yau ita ce ta sha ɗaya ɗinta haka la'asar ka saurara mana hakanan la'asar ɗin shekaran jiya ta yau ita ce ta sha ɗaya ɗinta aka nan magariba ɗin shekaran jiya ta yau ita ce ta sha ɗaya ɗinta aka nan isha'i ta shekaran jiya ta yau ita ce ta sha ɗaya haka nan asuba to in ka yi goma in samu tartibi kamar yadda can aka yi da ta ɗaya da ta shida da shi ma dai wannan fuskar duka abin ba za a samu wani saɓani ba saboda haka in asuba ɗin shekaran jiya ce da ta yau tartibi ya samu ta yini na ɗaya zuwa yini na biyu to tartibi ya sa ya na uku tartibi ya samu haka nan in azhar ɗin yini na farko ne da yini na uku shi ba tartibi ya samu illa asar ɗin yinin farko ce da yini na uku tartibi ya samu in magariba ɗin yini na farko ce da yini na uku tartibi ya samu in isha ɗin yini na farko ce da yini na uku shi ma tartibi ya samu duk shi yasa aka ce kai sallah goma bal ashru fihi badiya shi ma dai anan to sallah goma su ne za su bayyana ka yi asuba ka yi la'asar ka yi magarib ka yi abin nan ka yi asuba ka yi azahar ka yi la'asar ka yi magarib ka yi isha sannan ka sake maimaita su goma kenan to in ka yi haka ka fita daga wani zari saboda haka kowace fuskar kabbar sallolin to ka dai riga ka yi amma dukkanin sharaɗi ya zama ba aini ɗaya suke ba da waccan matsala da muka karanta da wannan eh shi yasa ka ji an ce ta ɗaya da ta shidda kaga ba yini ɗaya bane kenan sannan na biyu kuma a baka riga ka san wace ce ta farko ba in ka san wace ce ta farko to ba iskali eh kana yin ta sai kai ta biyu shikenan ka kare ka jahili ka san sunayen sallolin eh amma wannan shine ya rikita ka asuba ce da asuba din wani ne azhar ce da azhar din wani ne la'asar ce da la'asar din wani ne duk sallolin iri ɗaya ne amma kuma kowace lokacin taraban wa haka zal hukumu lima bainahuma wa qila bal sittun lizantama ko lizantumi eh akwai ta nuskar lizantumi ta fi kyau fil ma'ana amma kuma ta fuskar kafiya inta ma kuma ya fi kyau amma ana maganan ma'ana kuma to intumi a gina shi lil majhul ya fi to amma ba matsala za a iya cewa inta ma din me kake son ka ce ba lizaka muke magana amma intumi muke magana inta ma ku dinga fahimtar abin da ake faɗa mana wa haka za haka hukunci yake tafiya alhukumu hukunci yake tafiya lima bainahuma musallolin da ke tsakanin su wanda bai ambata ba kamar ta ɗai da ta bakwai kaga bai ambace ta ba ta ɗai da ta takwas bai ambace ta ba ta ɗai da ta tara bai ambace ta ba ta ɗai da ta goma bai ambace ta ba to shi ma duk waɗannan fuskokin sallah goma tsakai da hukuncin ɗaya ne haka wasu malamai suka faɗa haka wasu malamai suka faɗa sau da haka idan ana bin ka a zahar ɗin jiya to ta bakwai ɗinta shi ne a zahar ɗin yau a su ba ɗin jiya ta bakwai ɗinta shi ne a zahar ɗin yau in gani to in kai sallah goma in a haka suke an samu tartibi an samu tartibi haka in azhar din jiya ce ta bakwai din ta shine la'asar din yau in a haka suke shi ma an samu tartibi an samu an samu tartibi haka in magariba din jiya ce da ta bakwai dinta in isha'i din yau to shi ma dai an samu tartibi to shi ma sallah goma za ka yi haka ta ɗaya da ta takwas haka hukunci haka ta ɗaya da ta tara haka ta ɗaya da ta goma shi ma dai sallah da sallah goma za ka yi amma wakila wannan wani ƙauli ne duk sanda ka ji an ce wakila to mas'ala sa khilafiya ce akwai saɓani bal sittun sallah shidda zai yi sallah sallah shidda zai yi yayi asuba a nasu ƙaulin ya yi asuba ya yi azahar ya yi la'asar ya yi magarib ya yi isha ya sake maimaita su akwai malaman da sun ka faɗi wannan ƙauli to amma dai ba karɓaɓɓe ba ne sosai ba mashhur ba ne fil mazhab in tumili zaka shi wannan ra'ayin an jingina ga ita ga matsala ko wanga hukunci da ake magana ko in tama shi wannan ƙaulin ya jingina da zaka ga wannan abu da ake gaya maka da cewa yin tumi ya fi fuskar ma'ana amma yin tamadin babu ya shiga yi shi yasa wata nuska din za ka ga mima a yi mata kasara eh lid dalala akan cewa yin tumi ne eh in tama kuma mabni ne lil ma'lum sai zan mima a yi mata fatha kaza bi tarkil majhulataini wa ya'lamu aw yashku min yawmaini to mala yace haka zai ci gaba ko haka hukuncin yake akan abin da aka ambata baya shine na yin salloli guda goma ka zayewa da hamsa marratai eh ya jeranta kawo salloli biyar sau biyu goma kenan a ina shine ifada din kaɗin nan bitarkil majhulataini idan ya bar salloli guda biyu waɗanda ya jahilce su bai san ko waɗanne iri na ba amma dai ya san salloli guda biyu ake bin sa amma wa ya alama min yau ne yana da ilimin cewa a yini biyu suke kenan ba a yini ɗaya suke ba auye shukku ko kuma ya samu kwankwanto idai ana bi na salloli guda biyu eh eh sallah ɗaya a yini kaza sallah ƙwara ɗaya a yini kaza ya san a yini biyu suke to amma ya jahilci kuma wacce ce ya fara bari sannan mai bi mata ko kuma a'a yana shakka shi yini da kaza da kaza da kaza suke koko to duka dai hukuncin ɗaya ne zai salloli guda goma shi asuba shi azhar shi la'asar shi magarib shi sannan ya sake maimaitawa to in yi haka an samu shi ma an samu tarfibi an gane wannan ko aula in ko baye ne biyu suke ba kenan suna cikin yini daya ya san an bi shi salloli guda biyu wannan zai koma ga abin da ya faɗa a baya an bi shi salloli guda biyu a yini a yini muna da sallah biyar to sai ke tunanin ana bi ne sallah biyu ta fuskar yaƙini ko zato ko shakka guda uku su tun a farkon karatu ya gaya mana a kansu ake gina ranko abin da kake da tabbas ka bari abin da kake shakka ko kake zato wannan guda uku banda wahami ko tajwizul tajwizul aqali waɗanda ya ce ba a gina hukunci a kansu anan to in yini ɗaya ne mali ya ce fatak fil khams kamar yadda muka kawo baka a baya sallah biyar sun wadatar sai shi sallah biyar kawai tunda duk sallolin yini ba su wuce biyar ba farillai amma inda ake magana shi sallah goma in ya zamba yini ɗaya ba ne in ya zamba yini ɗaya ba ne sannan ya ce walbada'u bi subhiha a nan a wannan sura zai fara ne da asuba shi asuba shi azhar shi la'asar shi magarib shi isha an gani wa takhtumul isha'u sai isha'i ta cika masa nan da an kace shi biyar sau da haka shi fara da asuba shi azhar shi la'asar shi magarib shi yakin ya riga a kammala wa man yakunu tarika thnataini uyyanata min mutlaqil yawmaini to zai sake komawa ga abin da ya faɗa a baya duk wa man yakunu wanda ya kasance tarika thnataini ya bar salloli guda biyu uyyanata kuma ya san sallolin ma'ana azhar ce da la'asar ya sani misali ko asuba ce da azhar shine ma'ana uyyanata amma min mutlaqil yawmayn sai dai ba aini da suke ba sabanin abin da aka karanta a baya bambancin su shine nan ya yi ta'ayinin sallolin can kuma babu ta'ayini amma sun haɗu sun yi tawafuki akan cewa dukkan su ba rana ɗaya suke ba sannan laye da risa biƙatan bai san wace ce ya fara bari ba wace ce a farkon bari idan wannan shine babban ishkali an bi ka salloli guda biyu amma baka san wace ce ka fara bari ba da in ka san da ka fara bari to babu ishkali wannan gaba da ya kawar ba wannan kuma hukunci za a ambata ba to sallahu ma yanzu tun da ya san sunayen salloli in asuba ce da azhar shi yi su shi azhar shi asuba sannan shi azhar sannan ya sake maimaita asuba sallah uku zai yi sun ma'adal mubtadata sannan ya sake wadda ya fara da ita in kuma azhar ce da la'asar shi azhar shi la'asar sannan shi maimaita azhar sun ma'adal mubtadata min huma na abin da ya sa sallolin ba su kai goma ba saboda ya san sunayensu ya san sunayensu sannan ba yini ɗaya suke ba abin da ya jahilta wace ce ya fara bari da ya san ga wadda ya fara bari to babu ishkali ba za a kawo maka wannan akawal ba amma tun da ya san sallolin bittaye ko waɗanne iri ne ya san sunayensu kawai wadda ta fara tahowa farko don yana yiwuwa in azahar da la'asar ne tunda baya ne ɗaya suke ba yana yi wa azahar ɗin ce ya fara bari sannan la'asar kuma yana iya yi wa la'asar ce ya fara bari sannan azahar to shi yasa aka ce shi yi su sannan shi maimaita wadda ya fara da ita kaga in azahar da la'asar ne tartibi ya samu in kuma la'asar da azahar ne tartibi ya samu su fuskoki guda biyu gare su kawai shi yasa aka ce shi sallah uku ثم مع الشك بقصر ما قصر أعاد إثر حضرية سفر to summa banda abin da ya gabata ita ga matsala ba ta alaka da abin da ya gabata eh matsala ce daban kuma na ta hukunci daban shi yasa baka je ya ce ka ba kaza bisan da kaje ya ce kaza to hukunci ne bisa ga wanda ya gabata to amma nan wata matsala ce ta daban sallah biyu ake bin mutum guda ta kasaru guda kuma ta zaman gida amma bai san wanda ya fara bari ba shin ta kasaru ya fara bari ko ta zaman gida ita dai ta kasaru a koda wadda ba a wa kasaru ce don a ka'ida in za ka yi sallar zaman gida to ni ya sallar zaman gida za ka yi koda magaribci in kuma kana halin tafiya za ka yi sallah to niyyar sallar tafiya za ka yi ko da magariba ce duk da ko ba ta da kasar saboda la'akari da cewa kai matafi an fahimci wannan to hukuncin ba ya ta'allaka ga rage sallolin ba ne waɗanga sallah biyu waɗanga sallah to yana yiwa asuba ne da azhar asuba ba ta da kasar amma azhar tana da kasar zai iya yiwa asuba ita ce ta tafiya to in ana bin ka azhar ta tafiya in ka tashi ramawa za ka yi niyyar ana bin ka asuba halin tafiya niyyar taka yanzu ta tashi daga niyyar zaman gida duk da ko ba za ka yi kasaro ba yana yiwa kuma azhar ce ita ce kasaro ita ce a ta halin tafiya to ita kaga raka abi za ka yi sannan kuma za ka yi niyyar kasaro to nan sallolin biyu na ake bin ka kacal abinda kake da ilimi a kansa akwai ta kasaru akwai ta zaman gida amma baka san wacce ce ka fara bari ba to nan sallah shidda za ka yi eh sallah sallah shidda za ka yi tun da biyu ne Allah ya taimake ka kasa akwai ta kasaru akwai ta zaman gida idan azhar ne da la'asar aka bi ka kaga dole ɗayan su ta gida ɗayan su ta tafiya to za ka yi azhar za ka fara da azahar da niyyar gida ta zaman gida raka'a hudu ka sallami sannan ka tashi kamar mai tata a kasar ka yi raka'a biyu ka sallami sannan ka tashi ka yi la'asar da niyyar ta zaman gida raka'a hudu sannan ka sallame ka tashi ka sake maimaita ta a kasar sannan ka sake dawowa baya kuma azhar ka sake ta da niyyar zaman gida raka'a hudu kuma ka sallame ka sake maimaita ta da niyyar kasar raka'a biyu sannan ita ma da asar ka yi ta haka ka yi ta da niyyar zaman gida raka'a hudu sannan ka sake yin ta da niyyar kasar sallah shidda kenan biyu sau shidda kenan to in ka yi haka shi kenan ka kubuta ka riga ka kubuta saboda haka in azahar ce ta zaman gida la'asar kasar tartibi ya ba ka da matsala ba ka da in la'asar ce ta zaman gida a zahar kasar shi ba ba ka da matsala tartibi shi ba tartibi ya samu in kuma la'asar ce ta zaman gida ita ka fara bai sannan la'asar a kasar kabbarta daga baya shi ba tartibi ya samu in kuma bil akas la'asar ita ce kasar ita ka fara bari sannan azhar a matsayin sallar zaman gida ita bari daga baya shi ba tartibi ya samu shi yasa aka ce kowace in ka zo ka yi ta da niyyar sau biyu ka yi ta da raka'o'in ta cikakku a sallar zaman gida sannan ka sallame ka tashi kuma maimaita ta da niyyar kasar to ta kowace fuska ka barta bisa wannan ka'idar da aka gaya baka to ka riga ka kubuta domin yana yiwa la'asar din nan da kake ganin kamar ita a gaba ita ta ka fara bari sawa'un a kasar take ko ko a sallar zaman gida sannan yana iya yiwa azhar din nan ita ka fara bari sannan la'asar sawa'un a sallar zaman gida ne ko ko tun da bayani ɗaya suke ba ko ko a ta ƙasar rudinta to shi sa aka ce kowace ka yi ta sau biyu kowace ka yi ta sau biyu ka sallame eh ta farko niyyar cika eh almutimmu kenan ta biyu kuma niyyar alƙasu halin tafiya kowace haka za ka yi ta so sallar shidda kenan shine ma'anar summa ma'a shakki bi qasri ma qasr shine idan an samu shakka bi qasri da haduwar sallah wadda take qasru ma qasr sallar da ana iya mata qasaru to a ada isra hadariyatin eh duk wanda ake wa qasaru to in ka zo wajen yin taraka abi zaka yi in ko ba a yi mata qasaru to zaka yi niyyar da sunanta eh in kuma ta zaman gida ta kamar irin magare bayan akwai ta ciki to karon farko ba ta da kasar za ka yi ta da niyyar cikanta ko a halin zaman gida in za ka sake maimaita kuma da niyyar magareba ta tahiya duk halin da kake ciki in za ka yi sallah to wannan niyyar za ka yi shi rage sallah wannan kaifiya ce ta zahiri to amma wajen rage raka'o'in shine ya ce maka ma kusur sai wadda ake rage sallah ne a ada isra hadariyati bayan yayi hadariya da niyyar zaman gida to sai ya sake safar sallar da ake a halin tafiya shine kasar shine kamar yadda muka faɗa yayi azhar raka'a hudu ya sallame ya sake maimaita azhar raka'a ita ma la'asar yayi ta raka'a hudu ya sallame ya sake maimaita ta da raka'a biyu ka ko wace sallah biyu kenan sannan kuma ya sake maimaitawa a wannan siga din kaga ya samu salloli guda shida kenan Allah ya taimaka وفي ثلاث سبعا كذلك في أربع ثلاث عشرة لك ثلاث عشرة لك أن تبتت دتاون لأن قبيتي بك إلى ذلك في أربع ثلاث عشرة لك ما قائد النهو دولة ثلاث عشرة to amma in mun tabbatar da ta'un din kuma baitin sai ya lalace to sai zan fi arba'in salasa ashara laka salasa ashara laka amma salasa asharata laka akwai matsala an samu tawalin mutaharrikat har guda hudu to sai baitin ya kalli wa fi salasin in kuma an kabi mutum salloli guda uku shi ma a yini daban-daban ai magana sallah biyu ko? ayyanannu amma kuma yini daban-daban to haka in sallolin kuma guda uku ne su ma kowace yinin ta daban kasansu kila akwai asuba akwai azahar akwai la'asar amma kowace yinin ta daban kenan ba yini guda suke ba to shi ko za ka yi sallah saba'an bakwai za ka yi za ka yi asuba ɗin ka yi azahar ka yi la'asar ka sake maimaita asuba ka sake maimaita azahar ka sake maimaita la'asar ka sake maimaita asuba bakwai kenan to in ka yi haka an samu an samu tartibi idan asuba ne ka fara bari sannan azahar sannan la'asar tartibi tartibi ya samu babu ishkali in kuma azhar ne ka fara bari sannan la'asar sannan ka bar azhar ta wani ne shi ma tartibi ya samu in kuma azhar ne ka fara bari sannan la'asar sannan asuba shi ma tartibi ya samu an samu an samu tartibi in kuma azhar ne ka fara bari sannan asuba sannan la'asar shi ma tartibi ya samu in kuma la'asar ne ka fara bari sannan asuba sannan azhar tartibi ya samu in kuma la'asar din ka fara bari sannan azhar sannan asuba shi ma tartibi ya samu to shi yasa aka ce kai salloli guda bakwai kamar yadda ya faɗa wa fi salasin saba'an kazalika to shi ma in salloli guda uku ne mu'ayyanai amma nan da sharaɗin ho in ka san sallolin amma ba aini ɗaya suke kuma baka san wace ce ka fara bari ba sannan ne za ka yi aiki da wannan hukunci to ka zale kafi arba'in haka in kuma salloli hudu ne an samu ƙarin guda kenan kila asuba azhar la'asar magrib amma kowace ne tara ba bayani ɗaya suke ba to shi kuma salasa asharata laka abin da ya tabbata gare ka shine kai raka a goma sha uku zara ka za ka yi azuba ka yi azhar ka yi la'asar sannan ka yi magarib sannan ka sake maimaita asuba ka sake maimaita azhar ka sake maimaita la'asar ka sake maimaita magarib sannan ka sake maimaita azhar asuba ka sake maimaita azhar ka sake maimaita la'asar ka sake maimaita magariba sannan ka sake maimaita asuba sha uku kenan uku sau uku sha biyu a hudu sau uku sha biyu ga wadda kan maimaita sai su baka sha uku to in a haka suke tartiban asuba din ka fara bari sannan azhar sannan la'asar sannan magariba an samu an samu tartibi an samu tartibi wanda tun farkon karatu ai mana bayani akan matsayin at-tartibu bainal fawaid fi anfusiha wajib in kuma azhar ce a in kuma asuba ce ka fara bari ko a sannan ita ka fara bari sannan la'asar sannan magariba sannan azhar shi ma tartibi ya samu tartibi ya samu in kuma asuba ka fara bari ana fahimta sannan kabbar la'asar an gane sannan kabbar asuba sannan kabbar magariba shi ma tartibi ya samu haka idan azhar ka fara bari sannan la'asar sannan magariba sannan asuba tartibi ya samu haka in azhar ka in ba ka da kwakwalwa ba ka gane abun da ake na ga suna ta zura mai ido ina yan boko ai wannan lissafi ne karatun ku ne ba wanda mai kowa ya karanci masu ne lissafi ne kawai to wannan kenan sannan illa asar ce ka fara bari sannan magariba sannan asuba sannan azhar shi ba tartibi ya samu in kuma la'asar ka fara bari sannan asuba sannan azhar sannan magariba shi ma shi ba tartibi ya samu to shi yasa aka ce kai salloli kusan mataki ne guda hudu kusan surori ne dai guda ashirin da hudu kai da malamai ke ambata to in kai salloli guda goma sha uku shi kenan an samu tarci Allah ya taimaka ihda wa ishirina li khamsin hakaza fi sittiha wa sab'iha wa ma haza malaki ihda wa ishirina li khamsin in ko sallolin sun kai biyar tunda an yi an gama da na hudu ko to sai zan sallolin guda biyar ne amma ba yini ɗaya ba ba yini ba yini ɗaya ba kuma ka san sallolin ayyanannu ne kila akwai asuba akwai azhar akwai la'asar akwai magrib akwai isha kila a haka suke inda babu wasu salloli dai in ba wa'annan ba amma matsala ba yi ne ɗaya ba ne da shi kuma sallah ashirin da ɗaya za ka yi za ka yi asuba ka yi azahar ka yi la'asar ko sannan ka yi magariba ka yi isha sannan ka sake maimaitawa har so hudu to da ka biyar so hudu ashirin kenan sannan ka maimaita wadda ka fara da ita asuba an samu saba ashirin da biyu ta wannan shi haka zafi sitti ha to haka shi da yake kaga in ma a haka suke tartiban dai shi kenan babu iskali asuba ka fara bari sadda azhar sannan la'asar sannan magrib sannan isha an samu tartibi in ma ba haka bane azhar ka fara bari sannan la'asar sannan magarib sannan isha sannan asuba eh shi ba samu tartibi in ko magariba ka fara bari sannan isha'i sannan asuba eh sannan azhar sannan la'asar shi ba tartibi ya samu sau da haka da kayi 21 din nan shikenan ka riga ka kubuta to haka zafi sittiha in kuma sallah shida ne an samu ƙarin ɗayan kenan an samu sun kai shidda salloli shidda ake bin ka amma da kwanaki da yawa kila na kwana uku ko kwana hudu eh ko a sati ɗaya sai ka tuna da ana bin ka salloli guda shidda ka riƙe adadin nan an gani to shi kuma za ka yi sallah talatin da ɗaya za ka yi za ka yi sallah talatin da ɗaya saboda za ka yi azahar asuba ka yi la'azahar ka yi la'asar ka yi magarib ka yi isha sannan ka yi asuba an gane wannan ko sannan ka sake yin asuba kuma ka yi azahar ka yi la'asar ka yi magariba ka yi isha ka yi asuba haka za ka yi hasso biyar shidda so biyar talatin daga ƙarshe in ka yi shidda so biyar ɗin to sai ka maimaita da ka fara da ita ita ce asuba ne to wannan shi zai baka talatin da ɗaya in ka ɗauki kamar siga ta farko ka ɗauki abin nan biyar ka buga cikin kamilin hudu zai baka ashirin shi ma wannan in ka ɗauki shida cikin kamilin biyar shi ma zai baka talatin wasab'iha in kuma sallah bakwai ne sallah bakwai to shi kuma an samu ƙari shi kuma za ka yi sallah arba'in da uku idan asuba ce da azahar da la'asar da magariba da isha da wata asuba kuma sannan kuma ga wata azahar to haka za ka yi su in ka yi asuba ka yi azahar ka yi la'asar ka yi magarib ka yi isha'i ka yi asuba an gani sannan ka yi azahar sannan ka sake dawowa baya ka yi asuba ka yi azahar ka yi la'asar ka yi magarib ka yi isha ka yi asuba ka yi azahar to haka za ka yi hasso biyar ina fatar an gane hasso shida kai in kai haka hasso shida to shine zai baka arba'in da biyu da uku arba'in da biyu in kan maimaita wadda kana son karkita in ka maimaita wadda ka fara da ita sai baka arba'in da uku ba bakwai an ka ce ba to bakwai so shida arba'in da biyu abin bai da wata wahala to haka in sallah takwas ne shi ma haka za ka yi to haka za ka buga takwas sau bakwai hamsin da shida in ka ƙara guda sai su zama hamsin da bakwai in kan maimaita da ka fara da ita kuna gane wa ma haza da abin da ya kama da wannan mana ko da sallah tara ne to haka hukuncin zai tafi tara din sai ka buga ta so takwas in goma ne shi ma haka hukuncin zai yi goma sai ka buga so tara in sha ɗaya ne haka hukuncin yake sha ɗaya din sai ka buga so goma haka malam ka gane wani karatu Allah ya taimaka babin ya ƙari ضابطه أن تضرب المنسي في أقل بالواحد منه فيف abin da zai taimake ka ka gane wannan lissafin shi ne ya ce ƙa'idar da za ta taimaka maka gane shi an tadriba ka buga almansiya adadin abin da ake binka kamar can da aka ce in sallah biyar ne ake biyar mutum to sai ka buga su fi aƙalla bil wahidi ga adadi mafi kusa ga biyar shine hudu sai ka ce biyar sau hudu ashirin kenan an gane ko ku gane ba in kuma shida ne to sai ka buga shida ga adadi mafi kusa da shi shine biyar sai ka ce shida sau biyar talatin kenan sannan yan bakwai ne haka hukuncin yake eh sai ka buga bakwai ga akallu eh adadin da an na kusa ga adadin abin da ake sai ka buga so shida an gani sai ya baka arba'in da to haka fi aƙalla bil wahidi ga adadin da ya an cire ɗaya sai shi kaga cikin biyar an cire guda saura nawa shida an cire guda saura nawa bakwai an cire guda saura nawa takwas an cire guda saura nawa to haka haka haka haka ila akhiri fayafi menene bilwahidi minhu fayafi to wannan gudar da ka cire ita ta aikan maimaita daga ƙarshe ita ce ita ce za ta cika baka in ka yi hudu in ka yi sallah biyar so hudu ashirin kenan saboda an buga hudu an buga biyar so hudu a ga an cire guda to wannan gudar da kan maimaita daga karshe sai ta cika ma adadi yake ba ka da matsala eh to babu ya kai saura babu guda ɗaya wanda shi shi ya kwashe karatu wannan duk somin taɓin eh sai an shiga sujudu sahawi can na can na wannan kawai lissafi ne ba wani abu bane eh amma dai karatu na nan albabu sani fi sahawi eh insha Allah can za a sha karatu daga nan har zuwa ƙarshen littafi to nan ne za a yi tawarware wannan kawai rama sallah ne wannan kuma sallah ta rikici ana neman a gyara eh saboda haka yanzu wannan injimi ne in ka rike shi to zai taimake ka duk yadda sallah ta lalace za ka yi gyara ta kuma har mu sani kamar yadda za mu karanta har koyaushe sallah ta samu matsala in dai ba shari'a ta ce ta lalace ba ta son ta ba to ba a haishe ta dole sai an gyara ta ba ka aje ta ka ce ka yi sabuwa in ka yi haka da tsohuwar da sabuwar babu ko guda zai zai gaya mana to za a san wannan saboda haka shari'a ita ce za ta cewa wannan sallar ba ni so barta je kai sabuwa ba wai kai ne za ka yi iya kokarin ka ga abu ya buwa ya kashi kenan akwai jahilan da ke haka to Allah ya sawara subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh